Abokaina, wai ban gaya muku ba, ba na gaya muku cewa ratanga na motsawa ba, tana jijjigawa dai. Ladidi ta samu kiran waya. Me ke iya faruwa? Rahama ce, sabuwar ungozoman nan, wannan wadda hangara take matsa ma lamba. To gajerun jaraba da bokanta mai maganin komi. Shin sun samo maladidi magani? Wai ina matasan ratanga suke ne? Ina suke? Kamar yadda ban sani ba, kuma na san ba ku sani ba, amma kuma mu duka muna son mu sani. Saboda haka, mu kunna radiyoyinmu, mu saurari shirin rayuwa kenan. Shiri na takwas Zaman kishiyoyi.
Ratanga jita-jita, ratanga sarbe-sarbe, haka ya kamata a kira wannan anguwar tamu. Kowa yana faɗin albarkacin bakin shi, amma babu tabbas a cikin abin da ake faɗi. Rana ta hito sama, yani ya ɗauki zafi. don haka mutane ke zayan hasala kuma gashi tun karye goma sha biyu likita ta cika da mutane kai abokina abdulazizu diba yarinya in wallahi ta haɗu tana da kyawu sosai haba mato dan allah mu yi wannan abu dan adam kake kallo kana irin wannan magana kuma yarinya nan na san da ko ɗaura ta aka yaƙawa a bikiya ta rayu bata kai ta gurin kyau ba kenan ka bar wannan magana shi mun ke da Allah rahmatu wallahi na gayi kuma na sake gayi na ce yarinyar nan tana da kyau sosai kuma ni kin sani ina son yan mata masu kyawu sosai ko kai fa abokina Abdulazizu a amato ni ka riga ka sani ni ina da zaɓi na rabi ce na zaɓa kuma kai da kanka kana da shaida akan iliminta
kai masoyina abin ƙaunata ba abin da zai raba ni da kai kuma na yi imanin cewa wannan wasan ku na kallon kafa kai ne za ka yi nasara kai ma to ka bar mutane da wannan banzan maganganun naka gaskiya kun yi matukar birge ni bari in ɗauki foton masoyan juna na ratanga suna ƙaunar juna kamar gai da ajali kai kai co a matsayin ku na abokaina amma kuna soya irin mutanen da kai co mun ji mun amince kai abokinmu ne amma dai mato ya kamata mu sauri mu ta ni yanzu babu komi a cikin kaina sai wannan kwallon kafa abinda nake so da kai mato ka bar ni in nutsu saboda mu samu mu nasara kaji
to mun ga yanda za a yi nasara amma ni dai dan Allah dan annabi ka bar ni in kalli 'yan matan nan kyakkyawa kyakkyawa masu kyawu in ba idanuwa na abinci um me nike gani ga sunan zuwa uwayen balsa ramatu itar abokanta kaf bata buro ko guda ba wai daɗa an zo a sha banza a ji min firigo to kwalelanku ku zo ina jiranku yaya ne iya kina lafiya ina kwana iya a a a a a sannun ku matasa to ku diba mu tun ɗazu a nan wurin lahiya ƙalau muke ban san naku zuwan ba me kike nufi iya kina son kice zakko mu za ta bata miki komi kenan kin ji ki ai albishirin ki iya yau duk abin da aka ci ko aka sha anan gurin ni ne zan biya aha wallahi abu yayi kenan aboki na abdulaziz shi za biya a wallahi da ji daɗi kenan kowa ya sha abin da yake so ke ke ke dakata kake taba min firigo kake taba min firigo kin ganki salamu alaikum Amalaikum wassalam.
Iya ina kwana.
Lahiya Laurahan muna lahiya.
Lahiya lo ah sannu kuma tasa.
Yawwa sannu Rahama.
A a a Rahama shigo daga cikin mana shigo shigo.
Na gode Rabi amma gaskiya yau kaina ke ciwo. Ya kamata in je gida in huta. Kai wallahi mutane ba su da kirki. Na yi bakin ƙoƙarina domin in ga na ceto ran Aminata amma sai dai kash.
Ai Rahama mun sani kin yi iyakacin bakin kokarinki.
ke kin sani amma ba kowa ya sani ba sai cece ku ce ake ta yada a cikin gari kuma ni a gaskiya abin ganga ya ishe ni ya ishe raina
ki haƙuri rahama ki zo ki zamna tare da mu ko da na ɗan lokaci ne ko da minti goma ne haba rahama ke ma kakki kita yaran gama na ya kamata a ce ke zamna ko da dan minti goma tare da su Ai wato Rahama abin da iya take nufi shine kake ta hidan ka cinikinta ya rage.
Ki zamna min Rahama ha- ko da minti goma ne.
to shikenan na zamna amma a gaskiya bani wuce minti goma
washe rahama na ga yau duk ranki a ɓaci kamar wadda aka yi ma mutuwa me ke faruwa hai umma ke dai bari wallahi ji nake duk jikina yayi sanyi a yau amma kin san komi na duniya yana da ƙarshe umma
ai akwai abin da baki sani ba iya lokacin da yata rahama tana lise ta yi ƙoƙarin kafa wata babbar jarida saboda waye ma matasa kai amma abokanta da suke tare da ita suka ƙi bata ƙwarin gwiwa shi yasa ta hwasa na tabbatar da da yanzu rahama ta zama babbar 'yar jarida haba abdulaziz ai bai kamata ba ko a ce ta bari ya kamata a nemi ƙohohin watsa labarai ga matasa in ba haka nan ba za a samu abin da ba a so Ah, ni na san komi bisa kan abin da ya shafi 'yan mata.
ha mato kenan ka ce dai ka san sha'anin 'yan mata
Eh, haka ne Rahama, na san komi, amma sai dai Sai dai mi.
kenan kai ba ƙaramin jarumi bane ba ashe haba rahama ke ga yanzu mun shiga karni mai tsanani matasa suna wahala uwayensu na wahala ya kamata a ce kin taimaka musu Wallahi haka ne muna da bukata a waye muna kai. Kai cu da a ce Aminata tana cikin mu wannan abun da bai same ta ba.
To, ni dai in dai haka nan ne, ni dai gaskiya na tahiyata.
ke ke ta ina tsaya min nan son kika yi abun da ya faru ga aminata kuma shi ƙara faruwa a nan garin namu ya kamata a ce matasan gadi baki gani sun baki yuka sun baki nama ya kamata ki taimaka musu mana a kore shahilci Iya, ni ho bani ma kowane matashin hwata abun da ya abku ga aminata ya faru a gare shi. Amma ba wani amma rahama mu dai mun riga mun baki wuka mun baki nama iya rahama da kike gani kwanan nan mu kanmu ban mu gane kanta sai ta shiga cikin ɗaki ta kulle kanta a gida mu kanmu muna buƙatar ganin ta amma haka ya gagare mu kanmu tana barin mu cikin damuwa ba mu san me yake damunta ba Rahama kin gani ni da Abdulaziz muna fita tare. Kuma shi ne muke son ba mu son abin da ya faru ga Ladidi da Laminu a ce ya fi sake afko a gare mu. Shi yasa muke son mu san komai kamin kamin mi haba ƙauna ta rabi, saurara ki ji. Ni ho bani muku hwata abun da ya abku ga aminata ya abku a gare ku. Kenan ina so ku tsare mutuncin kanku kahin ku yi arme.
Eh, in na fahimta abin da yata rahama take so ta kwatanta mu a nan shine kamar kalmar nan da hausawa ke cewa in hatsi ya zube ko da an kwashe shi sai an raga wasu 'yan kwarori to abdulaziz na san ka kamar yunwa cikina ka a ce hatsin nan da an kara kwarorin da an karaga shi kasance kana cikinsu don na san halinka kuma ku saurari sarai abin da rahama ga faɗa muku kenan ku saurare ta da kyau da kyau ku yi nazari da kyau ah, ni na riga na yi nazari. Komi da kuka sani a tsare ki cikin kaina.
Kai ce da Allah ma to ai mun san ka. Wani nazari kai bancin wani nazarin banza na san da shine cikin kanka kenan ka bar mu na wannan zancen.
To matasa, shi wa zaman duniya ita rayuwa sunanta wuya da haƙuri. Don haka ina so ku riƙe bayanin da na ma Rabi da Abdulaziz ɗazu. In ba haka nan ba, abun da zai biyowa wallahi suna da yawa. Kamar misalin, aihe aihen banza, kama cututtuka iri-iri, kamar ƙanjamau da dai sauransu. in kunne ya ji jiki ya tsira ni na muku alkawarin ci gaba da waye muku kai har ku gane insha Allah kai gaskiya Rahama mun ji daɗi da irin wannan bayanan da kika yi mana.
Wallahi ni ma na ji daɗi har na mutsu a fara.
to matasa ku dai kun ji abin da rahama ta faɗa muku kenan in kunne ya ji jiki ya tsira ku ɗauki bayanin da ta faɗa muku ku yi aiki da shi kuma ku yi amfani da shi Eh iya, ko na samu dan Apollo guda nan ne. Ina so in dan sha, ina je gida na ka kuɗin.
ke da Allah ta yi bani wuri matasa sun jima suna fafatawa hirarsu ta yau ta shahi hulɗa da kusanci tsakanin samari da 'yan mata abin ya ba umma mamaki tana fada tana karawa ni yasa matasa suke magana bisa kan irin wa'annan abubuwa ta umarce su da su je su ga uwayensu ko ko su yi haƙuri har sai in sun girma abdulaziz yana jin daɗi yana far'a domin ya ga 'yar uwar shi Rahama ta samu walwala bayan haka matasa kaf gaba ɗayansu suka tafi hilin ƙwallo abdulaziz babban ɗan ƙwallo ne a cikin matasa gurin shi shine ya je turai domin ya nuna fusa a shi ƙwallon ƙafa abin da yake so kenan yau rana ta yi gaugawayi zafi ya game duk likita hangara ta ɗauki nauyin kula da 'yan mulati da suka zo a likita ba su da yawa su kaɗan ne suka zo a gaskiya sunan likitan nan tamu ya ɓaci ƙwarai ita ko hangara tana amfani da wannan dama domin sunanta ya fito rama ta je wajen hangara
Ina 'yar malatin da na sa jiya a cikin ɗakin nan mai lamba biyu.
'Yar malati?
Ƙwarai da gaske.
'Yar malatinki taɓijan. Samun mashekari akuya da tozo. Ke yanzu rahama saboda Allah hadda wata 'yar malati gare ki, sannan kuma hadda gado gare ki na ɗora wanda kika ga dama. Lalle kau.
Yanzu hangara, don saboda 'yar malatin nan ba ta da shi, shi ne kika hudda ta cikin ɗakin nan, kika kawo masu shi. Ha? Gashi na hada kayan wuri aka sa cikin ɗakin nan. Lalle, Ke rahama, bari ki shi in gaya miki. Mara lahiya mai kuɗi da masu mara kuɗi suna da 'yancin mu kula da su.
to saurara ki shi don haka mu aiki mu bai koya mana bambancin tsakanin marasa lahiya mai kuɗi da talaka kenan don haka ki shiga taitayinki
Taɓijan.
to kina shi na idan kika ƙara yin wannan sai na kai ƙaranki wajen umma da dr sani
To bari ki shi rahama abin da baki sani ba. Tun da sahi kina can kina kulle ki da bata karewa. Na zo na dudduba marar lahiya. Har na gwada ta, na duba ta naga ta yi lahiya ta warke. Sannan na sallame ta sai na samu damar ɗora wannan marar lahiya saman gado. To bari ki shi in gaya miki. Wannan gidan asibiti ba ho masaukin baki bane da zaka kawo mutum lokacin da ka ga dama ya huta lokacin da ya ga dama.
to aiko in na gane nan wurin ai ba duki yake bace ke ma Ke rahama ki shiga taitayinki. Ni ho shugabar ki niki. Don haka ki girmama ni.
ke hangara ni a cikin likitan nan umma da dr sani su kaɗai ne shugabanni na To aiko in baki mance ba, ni kan kaina ina faɗa aji. Don haka, ina so ki sani, ke kina da laihi, bari ganin na yi shiru na kyale ki. Kin shi ko? Saboda haka ina da bakin magana. Kin mance kwanaki da kika yi ma wata magani, kin mance biki sa maganin garkuwar jiki ba? Ko ko kin mance ba a jima ba, kin ka kashe wata mata wajen haihuwa.
ke Ha?
ki bari kin shigo kakki mini sharifa kai, me ake yi ke faruwa?
umma kina ganin hangara ta hudda marasa lahiya daga cikin ɗaki don ba su da hali ta kawo nata masu kuɗi kai da Allah ku yi shiru me ya kai ku tsaya kuna cin kanku a cikin likita gaban kowa da kowa a bai kamata a bona tsakanin ko kun aza cikin kasuwa ne likita ana buƙatar kowa ya sa hannun shi a ciki ba mutum guda ba ke hangara ya kamata a ce ki ja girman ki ki sa abin da ke gai a gabanta ki yi ma zuciyarki ke kuma rahama ki biyo ni mu je ofishin dr sani to shikenan
rahama ta fita daga gida zuwa likita a wannan lokacin ne wata yarinya ɗiya hangara ta fito da gudu zuwa wurin uwarta ta faɗa ma uwarta cewa zabairu mijinta ya yi mu gidansu kwaskwarima domin kishiyarta ta ji daɗi an ga mai kayan ɗakin hangara kwatsam wuri guda hangara ta fusata ranta a ɓace sai fushi take yi ta zargi mijinta zabairu da cewa yana yin bara-bara tsakanin tarkishiyarta
Shigo. Salamu alaikum. salam. Ah, Umma.
Muna lahiya.
Ce ta yi tare da Rahama lahiya lawal.
Dokta ina kwana?
Lahiya law Rahama.
To madalla. Dokta, a gani na hangara ba ta da incin bambancin tsakanin marasa lahiya mai kuɗi da wanda bai da shi.
Haba rahama sai ki yaƙuri ni ke da incin magana ba ke ba a wannan washi.
Eh wannan Umma kin faɗi gaskiya. To wai na ji menene matsalar?
Rahama tana tare da matsala yanzu saboda tun lokacin da yarinyar nan ta rasa ranta a wannan likita Aminata to tun lokacin nan ba ta da wani sukuni sai na tunani.
Eh to Rahama saurara ni da kyau. Lalle kin zaɓi aiki mai daɗi saboda muhimmanci shi. Amma kuma mai wuya. Wato dole sai kin nuna kuzari da natsuwa cikin wannan aikin. sai kin zama tamkar gamba ga lauɗi ba saukin karewa
Dokta Nihwa, a gaskiya aikin ga bai cancance ni ba. A kullum idan na kwanta da daddare, sai mu halkin Aminata nake yi. Ya kamata in bar wannan aiki.
saurara ki ji rahama da sarau ba a zama gwani ai a cikin adawa ake gane mai ƙarfin zuciya ni nan da ki miki magana ni ganau ne ba jewo ba ne ba
Dr. Sani, ni abin da nake gani a nan ya kamata a kawa cibiyar ba da labaru ga matasa da mata. Ita rahama sai ta kula da wannan haraka ina ganin za ta iya nazartar wasu abubuwa daga ciki.
Kai, anya ko ina iyawa?
eh rahama ni na gamsu da wannan zancen na umma zamanin da muna karatu a jami'a muna da wani mushanmu wanda yake yawan cewa ai a cikin baki ana iya hudo a hori eh kalki tsammanin kamar an mai da ki kauye ne cikin wannan haraka a wannan ita ma babbar bukata ce a nan cikin garin ratanga
Umma,
Rahama, ki tafi gida yanzu. Shawara na da daɗi. Gobe ke za ki ji daɗin wannan abu naki. Shi yasa muka kawo ki kusa da wannan haraka saboda kin hi mu kusa da matasa na ratanga. Ki tafi gida.
to shi kenan.
wannan zancen gaskiya ne yanzu kamar da yadda ta ce ki isa gida abin da ya shahi hangara ni da kaina za ni mata magana wannan ba matsala yanzu shaki in kin huta ki rihe mani kofa To shi kenan.
kishiya hangara ta kasa magana zargin ya yi yawa ba ta cikin yanayinta
Wai ni mai gida, me yasa kake ci mini mutunci ne? Ha? Me yasa kake wulakanta ni dan Allah dan Annabi? Dan ka je ka armo wata FPT ce yarinya, shikenan sai ka zo ka ci mini mutunci? Ha? Haka huddo kayana ka watsar da su waje? Ha? Baka dubin ko yarinya 'yar shekara goma sha hudu da a tsakaninmu da ni da kai saboda Allah kake ci mini mutunci? Ha? Alhali ka gama cin unhwani na.
To, ni fa na san wannan ranar za ta zo. Yanzu saboda Allah da annabi ni za ki kalli tsabar idona ki rika ci min mutunci a haka kina gaggaya mun haka to wai ma in kika ce haka da ni da ke wake ci amfanin wani waye ci amfanin wani ni da ke tambaya ki nake yi har za ki ga mun wannan magana eh kuma ki kawo magana daki waye ce ki bar dakin ni ne na kore ki gare ni kika ji wannan magana a wurin wa kika ji wannan magana To bari ka shi in gaya maka wannan matar taka munahika. Tana ji ai, tana ji, gare ta na ji shi.
Eh, ke eh, ina kike amarya ya kina ya kina kina ji na buɗe kunnen ki ke kina ganin yanzu ke kina da yancin da zaki kamun doka a cikin gida ina cikin gida ke zaki kafa doka to daga rana mai kamar ta yau wannan ɗakin na hangara ne na riga na yanke hukunci kai in ƙara ji magana makamacin wannan kai in ƙara ji kuma kowace ta tsaya matsayinta kowace ta tsaya bakin ɗakin ta inda na aje kai in ƙara jin wadda ta tashi ta shiga ɗakin wata shigantaka banza da yauwa eh, hangara wannan magana ta ƙare na riga na shiga a matsayina na namiji na yanke wannan magana kina ji ko kayan ƙarashin tashin hankali makamancin wannan yauwa ki kai haƙuri ki kwantar da hankalinki ki yi haƙuri uwar gida haba
kai yau ba dama dare ya yi dare a unguwanmu ta ratanga mutane basa barci ciwa-ciwa ta yi yawa ba bambanci tsakanin dare da rana hangara ta riƙe babban ɗakinta ita ko kishiya 'yan yarinya 'yan shekara ashirin da biyu tana cikin wani ɗan ɗakinta sai ka ce kurkuku
a a a a a a ‘yan uwana jarun jaraba da bokanta mai maganin komi ha wanga abu nasu ha babban al'amari ne ha shin rahama za ta ci gaba da hankuri da makarkashi yadda hangara take mata kuwa to ku biyo mu a cikin shiri na gaba don samun yadda abin zai kasance shirin rayuwa kenan Ko zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula.